إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu na na bakwai ne ko na bakwai a cikin wannan littafin mai suna al-wasiyyatu al-kubra wallafa Sheikh al-Islam Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala kuma yau shi ne sha ɗaya ne ko sha ɗaya ga wata ko ko goma sha ɗaya ga watan safar goma ne goma ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas wanda kuma ya daidai da ashirin da bakwai da watan biyu miladiya ta dubu biyu da bakwai malam yana cewa فهذه الفرقة الناجية أهل أهل السنة والجماعة هي وسط في المحن كما ان مله الاسلام وسط في الملل فالمسلمون وسط في انبياء الله ورسله وعباد الله وعباده الصالحين لم يغلوا فيهم كما غلت النصارى فاتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ولا جفوا كما جفت اليهود الذين يقتلون الانبياء بغير حق ويقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا بل المؤمنون امنوا بالله وبرسله وحذروهم ونكروهم ووقروهم واحبوهم وأطاعوهم ولم يعبدوهم ولم يتخذوهم أربابا كما قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما لنا مجمع akan ahlus sunna jama'ar da suke bin sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai da kafa a kowane lokaci a kowane zamani a kowane gari sukan zamo tsakatsakiya ba sa cikin ɗan azarɓaɓiya ba kuma sa cikin ɗan kasawa بين الإفراط والتفريط ba sa wuce gona da iri sannan kuma ba sa gaza abin da ya kamata su bayar na haƙƙi wannan ita ce wasatiyya kamar yadda Allah ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasata haka nan muka sanya ku al'umma tsakiya a tsakiya shi ne yake tafiya ce ta fa hadhihi al-firqatu al wannan ƙungiyar ɗaya ɗan wannan jama'a waɗanda su ne za su tsira daga shiga wuta ko cancantar shiga wuta ahalus sunnati wal jama'a waɗanda suke bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke bin jama'a ta farko su ne sahabbai da tabi'ai huwa wasatun fi muhalli wannan jama'ar jama'a ce da take tsakatsakiya a tsakankanin ƙungiyoyi da aka samu a cikin musulunci a dukkan wata aƙida da za a samu ta kantara hanya sawa'in ta kantare ta fuskar wuce gona da yin ko ta kantare ta fuskar gazawa wajen biyan haƙƙin abin da ya kamata ta biya to za ta samu halittun da tsakiyar suke ko ba su yi kan ba ba su yi kan ba kama anna millatal islami wa haqqan fil bilad wato kamar yadda musulmi suke tsakatsake tsakankanin addini addinai to haka nan ahlus sunna a cikin ƙungiyoyi suke tsakiya ibn tayyiba zai zo yi kashin bakin wannan da ya ja zai yi tsarin bayani zai ta kawo misalai masu yawa ta inda za ka samu wata ƙungiya ta kama ta yi wani wuri daban ta yi hagu wata ta yi dama ko wata ta yi gaba ko ta yi yamma ahalin sunna kuma su zama a tafiya cikin dukkanin aƙidu na musulunci haka musulunci shi kansa yake a kankanin addinai yake kal muslimuna wa taqul fi anbiya illahi wa rusulihi wa ibadihi salihin musulmi idan ka kasanta su da waɗanda suke bin wata addinan ba na musulunci ba kamar masu bin yahudanci ko masu bin addinin nasrananci za ka samu musulmi tsakiyar suke wajen aƙidarsu dangane da annabawan Allah wajen aƙidarsu dangane da manzo sallallahu alaihi wa sallama haka nan wajen aƙidarsu dangane da sauran bayan Allah na tsarai su tsakiyar suke lam yaghlu fihim lam yaghlu fihim kama galatin nasara ba su wuce iyaka ba wajen tuzuzita annabawa da wuce zaka da rawa da wuce gona da iri wajen yabansu da ɗaukaka matsayinsu kamar yadda nasara suka yi kiristoci abin da suka yi dangane da annabi isa alaihi salam sun ɗaga shi a matsayinsa daga matsayinsa na manzo daga matsayinsa na bawan allah suka kai shi matsayin allah suka kai shi matsayin ɗan allah ko ɗayan uku kaga sun wuce iyakar da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye wannan manzo na shi mai zama bayan Allah ne manzanta kalmar take da ya jefa wa Maryam alaiha salam sun wuce wannan gaba har suka kai da da'awar uluhiyyati cewa shi Allah ne ko biduwati cewa shi dan Allah ne ko annahu salisu salata wato ko da'awar shiriki kamar yadda Allah yake ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah suka riki ahbarahum malamansu wa ruhbanahum da masu yin bauta a cikin su arbaban suka rike su iyayen gidi min dunillah ba Allah ba wato a wajen annabi Isa alaihi salam suka rike su Allah haka nan wajen malamansu ba suka rike su suka ba su matsayi na Allah matsayi na Allah da suka ba su ba ta fuskar su yi sujjada a gaban su ba ba ce sun ɗauke su a matsayin waɗanda za su iya halattawa ko da kuwa Allah ya haramta suka ba su matsayin waɗanda za su iya haramtawa ko da Allah ya halatta suka halatta musu abinda Allah ya haramta suka yi musu biyayya a nan suka haramta musu abin da Allah ya halatta musu suka yi musu biyayya a nan wannan biyayya ita ce baitaka musu din kamar yadda Allah ya ce inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun wa in ata'tumuhum shaytanu suna yin wahayi zuwa ga masoyansu suna gaya musu karin rai ko kuma suna zuwa su gaya musu to har idan kuka yi musu ɗa'a kuka yi musu biyayya wa in a ɗa'atu bohum har in kuka yi kuka yi musu ɗa'a a cikin wannan abin da suka faɗa na ƙarya kuka yarda kuka karɓa a matsayin addini innakum la mushrikun to kun zama mushrikai kun ɗauki haƙƙin Allah kun bawa wani Allah kaga wannan ita ce ake kira shirku ɗa'a ba wai sujjada aka yi musu ba bikin bikinin ta aka yi ba haka da aka ɗauki ɗa'ar da ya kamata a yi wa Allah shi kaɗai aka yi musu irin ta sai aka yi sai zama da an yi shirka kuma Allah kalmar ta hawa faɗi wa in a ba a tubuhu in har kuka yi musu ɗan cikin ne cikin abin da ke ɗari suke gaya musu na ƙauyai ne suna gaya musu innakum la mushrikun to kun zama mushrikai yasa abin da hafi lokacin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kirista ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana karanta wannan ayar ta cikin suratul tauba اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم يجوز هنا كرم سوى كرسة ثم يبدا معلميك da masu bauta a cikinsu wasu iyayen gidi ba Allah ba ko iyayen gidi tare da Allah haka nan sun mayar da annabi Isa almasihu dan Maryam abin bauta tare da Allah sai abu ibn abu ibn hatim sai yake man abadnahu mu da zai ta musu ba abin da yake nufi mu da mu san muna yi musu sujjada ba ko muna yin sallah da gaban Allah sallallahu alaihi wa sallam yake da shi alam yuhillu lakum ma harrama Allah fa ta'tubuhu wa yuharrimu lakum ma harrama Allah fa ta'tubuhu qala bala qala fa tilka ibadatuhu ba sun haramta muku abin da Allah ya halatta ba kuka yadda kuka bi shi ba sun haramta muku abin da Allah ya halatta ba a nan ma kuka yadda kuka bi shi yace eh kare haka tana faruwa da fatin ka ibadatu wannan ne bauta ya kace kana an aure wani abin bauta ba Allah ba kada a zaci cewa ko an mai da shi kamar gunki an yi bikin bikin ka ne ana sujjada a gaban sa sannan ya aka bauta masa haka da zarar aka ɗauki wani haƙƙi na Allah haka ba shi to kike nan an mayar da shi abokin tarayya tare da ubangiji to kaga wannan shi yasa ahlus sunna suke faɗakarwa da da dama daga cikin waɗanda suka kauce hanya daga al'ummar musulmi na su ɗauki haƙƙin Allah haƙƙin fasiri wani ya zo da wani abu ya ce ga shari'a ga addini a karɓa tare da an san ba Allah ne yake aiba ba manzon Allah ne yake aiba ko ya haramta abin da Allah ya halatta a hana mutum ci da sa da sunan tarbiya ko da sunan wakili ko fana'i a ce kayyace kayyace a haramta musu wannan a ce ibada yake yi kuma shi kuma ya yarda da wannan to tabbata da zarar haka ta faru gare shi to ya riƙe wata ababen bauta ba Allah ya riƙe wata ababen bauta ba Allah ba domin ya ba shi haƙƙin su shar'anta ban da Allah Allahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah suna da wata ababen tarayya da suka shar'anta musu wani abu na addini kaga Allah sai kira su shuraka ababen tarayya ya kirawo abin da suka ce a yadda sunan addini kamar sun zo da wata shari'a shari'a ta ba ta samuwa sai da sai da izini daga Allah ma lam ya'zan bi billah abin da Allah bai izini ai ba izinin Allah ana samun shi ne ta kafofi guda biyu ta fata alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam ingantacciya idan abin da ba a zaman aka samu shi ba ba wannan ne na dogararsa ba ba wannan ke matsayin ƙasa ba to wannan abin shari'a ce sabuwa ba ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ba yahudawa a abin nasara ɗan mutan sun wuce iyaka su wajen su ɗauki malaman su su danƙa musu haƙƙin kafiri haƙƙi na a shar'anta suna iya ƙarawa a dajin suna iya ragewa suna iya jirkitawa kamar yadda da suke yi sai ka ga an ce an yi zama a shekara ta kaza malaman Bible sun yi zama a shekara ta kaza sun ga cewa ya kamata a tare a tare abu kaza sun ga ya kamata a tsara abu kaza kuma ya ci gaba da yaduwa a cikin suna biya wa ba addinin suna riko da shi a matsayin addini ta ga wannan shi ne zai ta musu din bayan nan a shekarun baya kaɗan kafarona wanda ya halaka ya fito yake ya ɗauke wa wani dawa laifin da suke tuhumar su da shi na sun jirki a nabi isa yake ya dai to kaga su a gurin su kowane tsada a teku zai iya zai iya yafe maka zunubi idan aka yi zunubi gurin su zai ji tsada tsada a teku shi ne zai iya yafe maka wanda kuma karɓar tuba ba haƙƙi ne na wani mutum ba haƙƙi ne na haƙƙi ne na Allah wa huwa alladhi yaqbalu tawbata aw tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat Allah shi ne wanda yake karɓar tuba ba wani ba غافر الذنب وقابل التوب shine mai karɓar tuba amma da zarar ta yadda wani zai yafe maka laifin da kai wa Allah laifi kai wa Allah amma kuma wani zai iya cewa ya ba ka gafara to ka yadda cewa akwai wani shariki tare da Allah to su kiristoci sai aka wuce gona da iri wajen bawa annabawansu matsayin da yake na Allah ne sannan suka wuce gona da iri wajen bawa malamansu da ba su bauta a cikinsu matsayin da yake na Allah a ci annabawa da malamai musulmi ba aka fito ba musulmi ba aka ɗaukan annabawa su ba su haƙƙin Allah wanda duk ya ɗauki haƙƙin Allah ya jingina ga wani annabi to ka tabbata wannan abin da yake da musulunci ba kuma ka tabbata hanyar da ya saba hanya ce ta nasara yan musa ba hanyar musulmi ya ɗauka Anas ibn Malik ya rawaito mana hadisi yana nan cikin muslim Imam Ahmad da la'irin nubuwa na bai haƙi da littafai da dama na sunna wani mutum ya zo da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da shi ya sayyidana وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا يا شوغبني يا دان شوغبني يا تيين يا دان تيين yana dai tabbatar shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ayyuhan nas qulu bi qawlikum a wata riwaya qulu bi taqwakum ولا يستهونكم الشيطان انما انا عبد الله انما انا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله ولا ترفعوني فوق منزلة التي انزل بالله قال الله صلى الله عليه وسلم يقول يا في جماعة كفاءة أبن بيت ما تفضل an kan ya ko faɗi maganar da take ta dace da takawa da biyayya inna ma ana abdullah inna ma ana muhammad ibn abdullah yake ni muhammad ne dan baya dan abdullah abdullah wa rasuluhu bayan allah kuma manzon sa wala tarfa'uni fawqa manzilatin lati anzala lillah kada ku ɗaukaka ni sama da matsayin da Allah ya ajiye. Na ya samu yadda kuma shaitan, kada shaitan ya ci galaba a kan zuciyar Allah ya ja musu kulli. Wannan hadisin shi za ka maimaita a yau sai a ce ba ka san manzon Allah. Yaye ya faɗi magana shi ne manzon Allah. Yaye ya ja kulli shi ne manzon Allah ba ta maimaita abin da ya faɗa an ce kai ba ka san sai ba Umar ibn al-Khattab ba na jin a yau a doron ƙasa akwai wanda zai yi tutiya yana san manzon Allah sama da yadda sayyidina Umar yake san ba na tsammani akwai wanda zai yi tsaurin ido ya ce shi ya fi sayi da umar kan manzon Allah amma sai da umar shi ya riyo ta hadisi kamar da kike sayi bukari wannan riwayar bukari ce yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la taqruni kama aqrat an-nasara عيسى ابن مريم انما انا عبد الله يقول عبد الله ورسوله كذا ku kujujuta ne kamar yadda nasara suka yi da ɗan maryam a ni bayan Allah ne ku ce bayan Allah manzon me yasa manzo sallallahu alaihi wa sallama yake lana ta karmar abdullah saboda babu matsayi da mutum zai samu a rayuwarsa ta duniya ko a wurin Allah kamar ya zama bayan Allah wannan kalma babban matsayi babu asraf la yujad asraf maqamin fawqa maqami ubudiyyati al-ubudiyyati lillah a ce ga wani matsayi ya fi matsayin ka zama bayan Allah babu shi yasa a duk inda Allah zai yi ba sallallahu alaihi wasallam a gurare masu girman lamari sai ya ambace shi da matsayinsa na ubudiyya subhanallazi asra bi 'abdihi kabilar isra'il wani da gagarumin abu ne da ya faru a tarihin kafuwar duniya tarihin kafuwar duniya kakas tun da kafuwar ta har zuwa yau kuma har Allah na ke kafa ba za a yi wani abu da ya faru kamar isra'il matsayi ne da Allah ya ba wa manzon sallallahu alaihi wasallam bai ba da wani cikin halitta ba amma da ya tashi ambatan wannan matsayin sai ya ambaci annabi da sunan baya don kada wasu masu karancin ilimi masu raunin imani su yi tsammanin wannan matsayin ya kai su matsayin Allah su subhana aka fara tsarkake ubangiji daga dukkan wani shari ta asra bi abdihi lokacin da zai yi magana Allah maɗaukacin sarki zai yi maganar da'awa ila Allah wanda shi ne mafi girman aikin annabawa ta gaba kira zuwa ga Allah da za a ambaci a nan sallallahu alaihi a wannan makamin sai aka ambace shi da sunan baya wa annahu lamma kana abdullah ya da'uhu kadu da sunna alaihi bi sai Allah ya kirawo shi da sunan baya lokacin da Allah madaukakin sarki zai ambaci saukar da alqur'ani shi ne mafi girman littafi da Allah ya saukar ga dan adam a baya ba a saukar ka masa ba kuma an daina saukar da wani littafi bayan amma a wannan matsayin sai Allah ya ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan baya alhamdulillah alladhi nazzala al-furqana ala abdihi ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira Allah godiya ta tabbata da Allah wanda ya saukar da alqur'ani mai rarraba tsakanin gaskiya da ƙarya ga bawa akwai da akwai wani matsayi da ya wuce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama bawa da Allah eh tabarakan ladhi ahwa tabarakan ladhi nazzala al-qur'ana ala abdihi li yakuna lil alamin nadhira dan akwai wani matsayi da ya wuce wannan da Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan matsayi saboda abin da ake faɗa na mukami a gurin mafi girman mukami ake magana amma sai Allah ya faɗi mukamin ubudiyya dan shi ma a duk cikin matakai da ɗan adam zai fata wannan shi ne mafi girman matakai yasa Allah da ya tashi ya bar bayansa na ƙarai a jinjina miji saboda halayyarsu ta ƙarai sai ya kira su wa ibadin rahman sai ya kira su da mukamin ubudiyya shi ka ga mukamin ubudiyya ɗin nan da muke jinjina wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu jinjina masa da shi a cikin tahiyya واشهد ان محمدا عبده ورسوله عبده ان لم يكن فلا بل قلم متعي لم يكن قدر الله صلى الله عليه وسلم فأبا يجي في أن أسلم تاتي لا حول ولا قوة إلا بالله هل أتي تشهدت شهود كان فمريم بمسارة تسيدة مريم عليه السلام الله أيتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي جناب التوحيد بين ساعة ya tsare martaba ta wannan ta wannan tauhidin tauhidi wanda shi ne jigon halitta gaba ba da ma kalafin jinna wa ɗin illa bi abidin shi ne jigon da ya sa duk aka yi komai Allah ya ce annabin sa dan ya ba wannan jigon kariya har da haka yake ta ga wa al'ummarsa cewa matsayi na ubudiyya da risala shi ne mafi girman matsayin da za ka yi gani da shi da abdihi wa rasuluhu ko ta aka shara'anta mana ba a tafiyar ba a shara ta mana sama da haka ba to kamar haka ne ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake cikin Bukhari lokacin da ya shigo gida ya samu wata jariya ko jawari kowanne suna suna suna waka a cikin waka su suna yaban iyayensu da kakanninsu da jarumtar da jarumtarsu sai wata ta ce wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi gadi a cikin mu ma an samu annabin da ya san me za a yi gobe manzala ya dafa masa tsaya ya ce ka bar wannan magana kada ka sake faɗar wannan magana قولي بقولي وقولي بقولي ولا يستهينك ولا يستهينك الشيطان او كما قال صلى الله عليه وسلم إذا بدأ فقر أدل بعد في فقامة مسائل تجارة ترئية وإنت أما تستغير أيام من مدى وانا شنو أنكر توحيدي musulunci ya zo ya zama baya tare da irin tafiya ta kiristoci waɗanda za su ɗaukaka annabinsu ko kuma su ba wa malamansu matsayi na Allah. Shi ya sa yake kama galatin nasara kamar yadda nasara suka wuce iyaka fattasabu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah suka riki malamansu da ruhbaniyansu wato masu bautar cikinsu arbaban wasu iyayen gidi min dunillah tare da Allah ko ko ba bayan Allah wal masihu anna maryam da masihu dan maryam wala jafau sannan su musulmi a tsakiyar ciki ba su zama masu tsakakkiyar zuciya ba dangane da annabawa dangane da malamai kamar yadda yahudawa suka zama masu tsakakkiyar zuciya babu biyayya babu girmamawa ga annabawa da masu wa'azi da malamai yaktuluna al-anbiya' suna kashe annabawa da bai da hakki a tare da gaskiya ba ba tare da sun yi wani abin da ya cancanci a kashe su ba kamar da Allah ke yaskulu da nabiyyu da bai da hakki wa yaskulu da nabiyyu da yaqulu da bil qismi min an-nas suna kashe annabawa ba tare da gaskiya ba sannan kuma suna kashe waɗanda suke yin umarni da kyakkyawan aiki su ne malamai wannan ita ce ɗabi'ar abin nan ɗabi'ar yahudawa sun kace annabawa da dama da Allah ya aiko da cikin annabawan da mu Isra'ila wasu malamai suna cewa sun kace annabawa sama da ɗari da saba'in wasu ke sama da haka ban da masu wa'azi da suke tashi a cikin su su yi musu wa'azi su kace to babu laifi babu laifi da ɗan adam zai yi bayan shirka da Allah a kan ya kashe wani annabi ko wani annabi ya kashe shi wajen jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud da Imam Ahmad ya rawaito shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ashaddu an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah رجل قتله نبي أو قتل نبيا wanda ya fi kowa tsananin azaba ranar gobe kiyama mutumin da annabi ya kashe shi a wajen jihadi ko kuma ya kashe annabi wa mumassilin min al-mumassilin da wanda yake yin bikin bikini yake yi yake yin wato yake yin gunki ko ba da gunkin ba da ne sana'ar sai da abin nan dukkan jikini wanda ake yin ado da ko ba ba ba ba bai samu ba ita yana sa kafa ya gina dan a a yi kalliya da to wannan a sabbin nasu a zaɓar yanar kiyama a riwayar muslim a riwayar bukari da muslim hadisin abdullahi dan abbas da abu huraira manzon allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa istadda ghadabullah على قوم أجمل نبي نبي نبي الله واشتد غضب الله على رجل قتله نبي الله في سبيل الله hukun Allah ya tsananta da mutanen da suka yi wa annabin su jina jina ga Allah ya faɗi wannan a yakin Uhud lokacin da kafiran Qurayshawa suka karya wa annabi sallallahu alaihi wasallam hakoran sa na gaba jini yana fita yana nuna haƙoransa tsananin hukun Allah hukun Allah ya tsananta da mutanen da za su yi wa annabi su gina gina hukun Allah ya tsananta da mutumin da annabin Allah zai kashe shi fi sabilillah to wanda aiki ne na yahudi babu girmama annabawa babu girmama malamai saboda haka domin tsoron irin abin da ya zama yana faruwa a cikin al'umma ta yahudu na idan wani ya tashi yana faɗar gaskiya sai a kashe ko yin zama na malaman sun yi rauni ba sa faɗar gaskiya kano na ya kama haura a hannun karin fa'ali na zai kama kano ya kama ba sa hana aikata munkari da aka yi ko suka yi tsakankan ba sa hana junansu to wannan ɗabi'a ce kuma ta yahudi kun ga sai suke hannun riga da kiristoci kiristoci su sun ɗauki annabin sun kai su matsayin Allah ko ɗan Allah ko tare da Allah ko kuma waɗannan suna kasa annabawa suna gana wa malaman su hukuma suna kasa wasu waɗancan suna bauta wa malaman su waɗannan suna kasa masu wa'azi al'ummar musulmi su zama wata ba ka ɗauki kai turba irin ta kirista ba ba ka kuma ɗauki turba irin ta yahudi ba yake wa yaskuru na dazina wa muruna bil qist min an-nas suna kuma kashe waɗanda suke umarni da ayi adalci cikin mutane sannan wa kullama ja'ahum rasul ko yayin wani manzo ya zo musu kamar yadda Allah madaukakin sarki yake ce ai ai aka kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun a ce ko da yau kamar manzanni suka zo muku da abin da ba sa so zukatan ku ba sa so istakbartum sai ku shiga girman kai fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun wani bangaren ku kace su wasu bangaren ku karyata shi hali ne da yahudi yana son a zo masa da abin da za su kawo ba abin da yake na gaskiya ba abin da zai zo masa na gaskiya kuwa in ya saba ya sauran sa sai ya karya ka ya ma yi kokarin cutar da wanda zai ci yake ke zuwa masa gaskiya din wannan shi ne ainihin asasi na girman kai ka ci gaskiya ka kuma cutar da jama'a mutum ya zuwa ma gaskiya ka tsinta kuma ka cutar da shi wannan shi ne ginshiƙi na girman kai alkibar bakar haku wa zabtin ba kamar da manzo Allah faɗa ka ci gaskiya saboda girman kai kuma ka shiga tozar ka mutane kuma masu faɗa maka gaskiya sai na ɗabi'a ce ta gobe shi ne ibnu tabiya ce bal mu'minuna amanu billahi wa bi rasulihi ko ne dai musulmai na ƙwarai sun yi imani da Allah sun yi imani da manzon zannin Allah wa hazzaruhum kuma suna girmama su duk annabawan Allah kada ban girmamawa ne a aqida ta musulunci bal ma wanda ya iya da wani annabi tsara daya ya bar musulunci ba a lissafa shi daga cikin musulmi wa nasaruhum kuma suka taimaka musu wa yaqtaruhum suka ba su girman wa aqtauhum suka tosu wa ata'uhum suka yi musu da'a cikin abin da suka zo da shi daga Allah wa lam ya'buduhum amma ba su bauta musu ba wannan ita ce aqidar musulmi sun girma da annabawa da manzanni ba su yi kamar yadda yahudi suka yi suka wulakanta annabawan su ba sannan kuma sun musu ba'a ba su bauta musu ba kamar yadda nasara suke yi da annabi isa alaihi salam wala ne ta kuzuri da arbabin ba su rike su iyayen gidi ba kamar yadda Allah ke ba kana da bashari an yi wa Allah al-kitaba والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون الله يقول ما كان لبشر بينا لولي مسلم أن يؤتيه الله الكتاب بل الله يا باشا للناس أنا كواهي والحكم يا باشا حكمتي أهم والنبوة يا باشا أنك ya naɗa shi a matsayin annabi kuma ya ƙola lillahi sai mutumin kuma a ce ya fito yana cewa mutane ko ne ibadar ku zama masu ku zama masu bauta min من دون الله با الله با babu wani annabi da Allah ya aiko ya yi irin wannan suna abinda Allah yake gaya mana suna yana ƙarfafa annabawansa duka duka yana ƙarfafa ba ba wani wanda ya taɓa fitowa ya yi ce na cewa a riƙe shi abin da ya Allah walakin su ne rabbani da abin da suke cewa da jama'ar su da al'ummomin su ko ne rabbani ne ba ku zama malamai na Allah الرباني منسوب الى الرب malamai na Allah ابن عباس الرباني هو الربانيون الذين يعلمون ناس صغار العلم قبل كبارها ما في لا يمتعني إلمي daga matakai ƙanana kafin a je manyan manyan matakai ma'ana masu tarbiyya wani ita ce tarbiyya ka rauni mutum a hankali a hankali har ya zama wani abu wani ita ce tarbiyya waɗannan su ne wannan su ne abin da suke cewa al'umma su ne rabbaniyina malamai na Allah abin da yanzu ya karanci a cikin al'umma su al'ulama urrabbaniyya waɗannan su suka yi karanci a cikin al'umma kaɗan ne ba su da yawa malaman da Allah suka sa gaba ba duniya ba malaman da gaskiya suke ƙoƙarin faɗa ba don wani ya ji daɗi ba ko don ran wani ya ɓaci malaman da suke kama hannun al'ummarsu mabiyansu zuwa ga turbar gaskiya malaman da ba za su yarda ba za su taɓa yarda su ga cewa abin da suka faɗa jiya kuskure ne kuma yau ba za su fuskace sun yi bayani waɗanda su ne al'ulama'in rabbani malaman da yawan jama'a ko yawan mabiya ba ya riƙe suna kasancewa fi kalwatihim fi jalwatihim kama kanu fi kalwatihim in suna cikin jama'a kamar yadda suke a suna su kaɗai to babu bambanci tsakanin rayuwarsu su kaɗai da rayuwarsu sun shigo cikin jama'a لا يتسمعون الورع ba sa ƙoƙarin su nuna su masu tsantsini ne alhalin ba haka suke malaman da za su iya jure kowane irin ƙalubale malaman da za su iya haƙuri da dukkan wata fata firza da dukkan wani da dukkan wata balahira a kan gaskiya malaman da duniya ba ta tsone musu ido ba in sun samu su yi Allah godiya in sun yi rasa su dangana da Allah waɗannan al'ulama'in rabbaniyin waɗanda a kowane zamani su ne fitila wacce take haskaka al'umma su ne wanda iliminsu ko hasken iliminsu yake haskaka zukata babu abin da yake zama shamaki tsakanin kalmar da suke faɗa ta gaskiya da kuma zukatan masu sauraron a duk lokacin da kalma ta fito daga zuciya to ta kan faɗa zuciyar amma idan daga fatar baki ta fita to iya fatta fatar kullu malaman da suke a koda yaushe bincike suke yi akan gaskiya domin ta haskaka rayuwar al'umma da wannan gaskiya ɗin waɗannan al'ulama in rabbani ne su ne suka yi karanci su ne suka yi karanci kuma al'umma ta kan samu kanta cikin wani haɗari cikin wani hali mawuyaci a yayin da aka ce malamai irin waɗannan sun zama babu su ko kuma sun yi kaɗan don kana karanta kan gama sana magabata na ƙarai ana gina masa wani abin sai kai mamaki ɗauki tarjamar ibn sirin muhammad ibn sirin ɗaya daga cikin malamai na tabi'ai ya bar duniya an hijirar manzon Allah dari ɗaya da goma tara ɗaya suka murasu da alhassan al-basri ibn sirin ya kasance saboda kyakkyawar alaƙa da ubangiji kamar yadda masu labarta mana tarihin su suke cewa kada idan ru'ya zikiran nan ko ta da hala da zarar ta ganci ce ta kuma Allah ko kana cikin da hala yayin da za ka ganci sai ya tuna maka bai ce kuma ba wa kada idan dakala fi shuk tabba annasi wa tabbaru wa hannu dan kasuwa ne amma da ya zarar ya shiga kasuwa sai wanda ya ganci sai ga wani sai ba sai ka kana tasbihi subhanallah subhanallah Allah ba Allah ba la ilaha illallah saboda ya ga wanda wato kamannin sa kawai zai kuma tabbata sai Allah a cikin wadannan babu waɗannan su ne al'ulama'in rabbani al'ulama'in rabbani ta fagen ilimi da za su zauna su gaya al'umma ilimi ilimi ne nagarta mai kyau ilimi wanda yake da tushe haɗin da za su zauna gaban jama'a su yi musu hira ba wani ya bada labarin gidansa wani ya bada labarin kasuwancinsa wani ya bada labarin babarkin wani motarsa wani tafiye-tafiyen da yi kuma da a yazo tafsiri an ja aya a bada ba labarin ta ai sun zo ta tafiya sun ga kaza an ce masa kaza ya ce kaza ina alaƙar wannan da ilimi karanta a mutane abin da Allah ya ce abin da manzon Allah ya ce da ya mutu rayuwar magabata na farko wannan shi ne gudunin da yake raya zuciya shi ne kira da gani zai raya zuciya ba labari ba in labari ne don suna a faɗa kuɗi faɗa karatu in da irin wannan labaran da ya sauki an yi kaza an yi kaza kawai faɗa kuɗi faɗa karatu ya ike ta ko ko ko ko ko inda ranta ko ya shafa labari fili don suna ana kai الحسن البصري رحمه الله تعالى يا حسن في كمان يوم السكيتيه كانت كلماته كأنها من مشكاة النبوة إنما مجنة كيسا في جملة جدا اتفاقا وفي دجتكم تذكر عن نفسي وفي خبر مجندمين عن نفسي يجي من بسنة wannan ta sanya da dama daga cikin masu raunin kiyaye ilimi sukan ji kalma ta fito daga bakin al'asarin basiri sai su tsammace su hadisi sai su zai su ce sun ruwan sai hasan al-basri ya ce manzon Allah ya shi ka kalmar da take fitarwa ce daga bakinsa Allah ya ba shi hikima kamar yanzu misali hadisin nan ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما يقر في القلب وصدقه العمل imani ba gure ta gure ta bane idan da gure kawai da baki ita ba ba ado bane abu ne da yake ɗaukiya ya samu gindin zama a zuciya sannan ayyuka su gaskata shi kalma ce hikima ce ta fito daga bakin alhassanin bakiri wasu suka zata hadisi ne sai ake ya ta a ɗan yadda daga rana na nan kan faɗi da rawa na bisan to ila ila nan za ka same shi da dama in kana karatu maganar wasu salihai bayan Allah na ƙarai saboda hikima da Allah ya ba su har za ka tsammaci duk kalma in suka yi kamar hadisi ne suka ba sai na littafi sunan shi tabiyyar sahiha da usulin ahadith da'ifa wani malami ana kiran shi Sheikh Muhammad عمر عبد اللطيف ثم المسك في ربع الفجر يا بتفسر حديثين ضعيفين مثلا كما دندن لك باين الله da suka yi sai aka zaci hadisai ne sai aka mai ta cewa da sai alhalin ba hadisai ba in ta yi zai zai mana wannan magana in tafiya sai tafiya za ta ji ta inda zai faɗi irin waɗannan hadisai waɗanda asalin su maganar wasu mutanen ƙarai ne wasu suke bukata manzo Allah ne ya faɗi magana da asalin bakiri ya kasance majalisinsa idan ya zauna masu neman ilimin hadisi gaske don za su samu hadisi a wajen masu neman su ji tauhidi ɗanɗan su su kewaye don za su ji kalmomi na tauhidi kalmomi na imani ilimi na imani ba su kan su jira ƙa'e ilimin da zai wato hankaka zuciya ya canza ya rai zuciyarka ta zaɓi mai jikinka ya gudu su ma sukan zo su zauna a gurinka don za su samu abin da suke so a gurin shi kaɗai amma sai ka ce jami'a ce ne tafiya da ƙafa a su za ka samu kowane ɓangare na ilimi aka kare da su waɗannan su ne al'ulama'in rabbaniyu su ne al'ulama'in rabbaniyu su ne wanda ba ya zama tsoratarwa a hana ta abin duniya da za ta hana su faɗar gaskiya ba wannan ita ce abin da kowane annabi yake gaya wa al'ummarsa ko dai rabbani dina ku zama malamai na Allah bima kuntum tu'allimuna al-kitaba saboda abin da suka kance kuna yi na koyar da wannan littafi da Allah ya ba su wai da kuntum tadrusun ba abinda kuke karantawa kuna nazarinta wannan shi yake nuna maka cewa ba a yin malamin da zai ce ya gama karatu malamin da yake shi ya gama karatu to ka tabbata bai ma fara wanda duk ya fara karatu to yana ƙara shiga yana ƙara ganin zurfi yana ƙara shiga yana ƙara ganin kai abin ya fi ƙarfi al'ilmu bahrul la sahila lahu sai kuma da za shi da gaskiya شافعي ولا فيها كل ما جئت علما زادني علمي علما بجهلي أبي كم بقى قال من آتكم إلي إلي لا كما هو قال بقى من مئة جهل مئة ولا قال بقى ولا قال فأنت الإلي ولا قال فأنت الجهل wanda da yake ke ta karamin kan ƙoƙoni ne ko zai ƙoƙonta mutum ne cewa iyakar da'irar kenan shi ya gama kewaye ta yanzu sai dai mai mai an gama abu tuntuni mun gaba wannan da ilimi ya fi ƙarfin haka yana buƙatar nazari darasi bibiya kullum kuma kullum fahimtar kuskuren da kake yi kana gyara a ilimi al'ilmu la yaqbalu dhuhur kamar da Sheikh Nasir bin Ibani yake yawan mai da wannan kalma ilimi baya yarda da gaskarewa ya tsaya guri ɗaya da gaskarewa guda yana yake ta sa ya ga malamai yau sun ce abu kaza gobe kuma sun gano an a ce abin da suka faɗa ya faɗa sai su gyara imamu malik imamu da rubuta an kasance a rayuwarsa muwaɗa yake karantarwa muwaɗa muwaɗa wanda muka sani duk wanda aka ɗauko karatu aka kai ƙarshe in aka dawo za a yi duka ta biyu sauka ta biyu su sai wani gyare-gyare in aka zo ta uku ko ya rage wani abu wanda da yake ganin ya kamata ya zama cikin littafin sai ya ce a cikin in aka sake dawowa ta hudu sai ya ce a cikin haka yayi ta bitar littafin muwaɗa ko ya sa ya ɗaya zama yana da yayoyi daban daban daban daban daban daban galibi masu karatu har ma wasu malaman amma ne su wannan littafin da yake da shi na muwaɗa shi kaɗai ne ake cewa muwaɗa kamar riwaya ɗaya ce daga cikin riwayoyi sun fi saba'in na mawaƙa za a ɗauke riwaya ya ɗaya laifi akwai riwaya daban akwai riwaya Abdullahi bin Masna na Kalfa'amadi akwai riwaya Abdullahi bin Yusuf Kullusi akwai riwaya Abu Musa Abu Zuhri akwai riwaya Ziyad bin Tariq wata suna nan da yawa akwai riwaya Muhammad bin Hassan Al-Saibani riwaya daga cikin riwaya suna nan akwai riwaya Abdullahi bin Wahab Al-Misri duk kamar ce yau ce ya ta ko za ka samu wani abin a cikin riwaya wani ba ta cikin wani saboda a wancan saukar da wancan kiyoji malik ya ce abin وفي الرواية أبو مصعب الزهري أتوا ده أبي سيد بل في الرواية يحيى الليث الرواية محمد بن الحسن الشيباني أتوا أبي سيد إنما الأعمال بالنيات أما تجد كده الرواية يحيى الليث بواسطة جميلة أبي سيد إنما الأعمال بالنيات لا إذا كنت تعالي مسلم وأبو داود مسائل بس الرواية تستهل مالك ولا ده بسكين ولا ده كتر الرواية حديثة ومالك سفيان بن عيينة بخير ومالك يا ريت حديث البخاري الحديث الحرفه بيتاي أكل الكتاب الكتاب في حديث إنما الأعمال هو رواية بيتاي في غير مالك ولا تكون رواية محمد بن حسن الشيباني فهذا يدعو للبداية القرن أولا أبو أبو أبو جدا كل أنا أنا بنتي أنا أنا جاني جاري جاري أنا أنا أنا أنا رجل أنا حتى حتى إلى yasa wani malami yake cewa ilmin nasu hujjiyat wa ilmin maliki nukta malamai suna ilimi sun nuna sarƙa a riya su maliki rage nasu yake sun rage nasu ai masala ai ka malik da aka kalmi wa kasulla da ya yi zai rayuwa na sama da aka wata rana ma za a zai ce ruwa ɗan ya ƙari zai lafi ɗa to duk wannan duk sandamawa ne jijitawa ne don su da muku yadda yake ƙara bin wajen sace abubuwa imamu shafi'i lokacin da ya zo iraq ya yi fatawoyi ya yi wasu matsaloli ya ce ga hukunce hukunce ga hukunce hukunce a yayin da ya koma ya koma masa sai ya ƙara samun wani ilimi na malaman masar wanda bai same shi a gurin mutanen iraq ba sai ya ƙara fahimtar wasu fatawoyi da ya yi ba daidai ba sai ya ta gyara sai ka ga shafi ana cewa yana da al-madhhabul qadim والمذهب الجديد فمذهب الفقه هو في نفس منا وراسي وكما صعب هو نفس منا مثلا فالعلماء الربانيين كلهم في النظري هذا فإن جمع ولوات إخوة جامع أجواء من شيء كذاته ما دانوا أشياء أشياء بكذا وأنا أمام الكوائل اليماء فغير هيك أما أنا هرجع أن تقول wato a taurare a haɗe saboda wai an daɗe ana tafiya a kan wai an daɗe kawai hujjar wai ya daɗe kamar wani kanikan ya daɗe to ka daɗe ran sa da daga Allah ya duk ba sun daɗe ba sun daɗe a kan wannan abin in ga da ta wata ai ba duk ba gaskiya ba ce ga san da gaskiya ce kuma ba ta daɗe duk ba shi bane hujja ba kuma shi ne ilimi ba هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ولا شنو علم اذا هجة دا عند الله يكي دا عند مزا الله يكي شنو يا بند اكي تجارة ما نظر صادق وكما يبا عند ذكي هذا انا يبا با وند زي مسلم تا وند دك يجري مزا الله يكي كده زي مسلم تا يا ذكي هنا صادق يا لا ابو اكي زي مسلم الصادق to da yake an yi mai tarbiyar ta tayyarewa sai zama malami sai kowane malami ko ya fi faɗi. Duk yadda zai yi ba zai ya ko ta abin da ya faɗa ba. Akwai abin yi da ni. A'a na fahimci abin da za a ba saboda kaza saboda kaza. Amma yanzu na ƙara gano gano cewa a ce abin ba haka yake ba. Ga yadda yake ga yake. wannan shi ne alamar cewa wannan malami ne na Allah kuma shi ne alamar cewa yana bincike su suka ɗaya littafin malamai da dama manya manya za a ga sun yi magana a wani guri sun yi sun sake wani guri su ce a da ina cewa kaza yanzu na sake kaza nake cewa Sheikh Nasir Bin Al-Albani da yake kara sama da sittin yana hidima a cikin hadisan da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga littafin sa wani guri ya ce sahihi sai bayan shekaru an sake daga littafin sun ce shekaru baya da suka yi ce ina ganin hadisin sai ne amma na gano a ce ba sai yi ba ko an ina ganin da amma na gano a ce wani lokaci ce wani ɗalibi na ne ya faɗakar da ni ita da ina na rabbani ce wani ɗalibi na ne ya faɗakar da ni ba a wani abu da baka kula da shi ba kaza kaza kaza sai na na na kuma sai rubuta ka da ce a cire shi wanda yake da tsohon bugun ya ce ya ce cire shi ke tsohon bugu a cikin shiri yara sun yi suna yi wa'yan gyara cewa abu ka za ka kawo ba ka kai ki ba muna cewa shi ilimi ba ya daskarewa guri ɗaya a shek nasir bin izami ya yi ta gyare-gyare a littattafansa har ya koma har ya koma lahira har ya koma ga ubangijinsa wasu suna yi na wasu matasa suna yi na wani malami gyara kan wasu hadisai da yake ta yawan kawo sun wasu inganta ba sai yake musu kifi a kasifa sun ta shekara talatin da yake da yake da mustafa albani sama da shekara talatin ya mallaki littafi ko zai zama da ilimi zama ko ka mallaki littafi ba ka karanta ba kenan ko ka karanta ka manta sannan kuma abin da ka mallaka shekara talatin ciwon da ya yi na shekara talatin ya yi gyare-gyare kai kana yin tsoro kai ka yi tsoron alkawari cikin ya fito ta abubuwa kuma a kasance yake nuna ya amma ji yake shi yana da abin da zai zai yi wa zai cika wa yaran fuska shekara talatin ne yana da wannan lissafi ka kuma shi kenan sai ka faɗa abin da kake so kuma don kana da shi shekara talatin ko da ka harkar shekara talatin ba karanta shi ko ka karanta shi shekara talatin da ta manta kuma yanzu abubuwa sababbi wanda ya gano saboda littattafai suna fitowa wanda a da a da ba ba ba ba ba suna rubutun hannu a can a ɓoye in za ki ta fito da su ana mai da su rubutun ɗaki yana shiga hannun jama'a yanzu littattafai nawa ne nan da a san shi ba yanzu ana su sani yanzu muna gana karanta alwakocin kubra mutum ne da ya sa alwakocin kubra muna gana a zaɓi kuma zai da wani tabi ba kuma lalle ne kowa sun shiga ko haka a ilimin sai yana kan haɗaka yana kan haɗaka Allah na ɗauki sarki mana da mutafar sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in tambayoyin na da yawa sai dai na amsa abin da zai amsa in gaggawa wani na cewa ƙara kalmar ta'ala a cikin sallama yana da asali ban san asalinsa ba ban taɓa ganin hadisi sallama ya kawo a cikin hadisai na manzon da sallallahu alaihi wasallam da ma asalinta amma kalmar ta'ala ban ban san ta a ciki ba ya za mu mu'amala da ɗan bid'a da ɗan shi'a da ɗan ƙalaƙa da sauransu kamar yi musu sallama yi musu ta'aziyya da yakar ko don ɗaurin aure da sauran mu'amaloli na addini duk wanda bid'arsa ba ta zan ba ta kai shi ga kafirci ba to yana nan musulmi yana da haƙƙin musulmi a kansa sallama tana da musulmi duk wanda bid'arsa ba ta kai shi ga fita musulunci ba to yana nan a musulmi kuma yana da haƙƙin musulmi a kansa a kansa sai sai musulmi dan uwan sallama tana da musulmi wanda bid'a ta kai matsayin kafin haka yi masa bayani a kanta haka tsaye masa da hujja ya koji a kanta to ka ga wannan shine da musulunci wanda zai yi da awar wani a iya zama Allah ko shi ma Allah ko ya nuna wani abu sai Allah ko ya ce ya yarda ana saukar da wani abu daga sama ko ya yarda akwai wani abu ya yarda akwai wani abu da ya fi da ya fi alqur'ani kuma a fara salatul fatiha ba kowa ne yake yarda da wannan ba wani shi da kawai gargajiya gidan da zai bari ba amma ba ta hanke ba ta fi ƙarfi ƙarya ake kaga wannan baya ba zai zama daidai wanda zai ce ta ta alƙur'ani ai kamar gar turare ne da waye da waye turare turare kaga wannan wannan wanda zai ga wannan garfi ne ana da ƙur'ani ka ce ba wannan turare ba wannan ruwa ba kaza ka kaza kana wani tsara a kowane abu da aka kanta da ƙur'ani to in bid'ar mutum bid'a ce ta gargajiya ta abin da yana nan musulmi ko tattare ke da jahilci wanda kuma su suka fi yawa musamman daga garin jama'a su suka fi yawa wanda jahilci galibi babban abin da ake gaya musu daban abin da kuma yake a rubutu a kan cikin cikin cikin gubar bid'a daban irin waɗannan ba za ka harka su ba kuma ba za ka ce ta maranta sallama gare su ba saboda suna da alƙawarin kuma musulmi akwai abin da ake cewa ajirin mutane dan bida aka kaurace miki don ya zama uba wannan a lokacin da kuke da yawa a guri sai wani zo da bida a kawar da kai ku daina mu'amala da don ya zama uba wannan malamai sun halatta a yayin da za ku yi tasiri amma an kai kai a tsakiyar su kaga in ka kaurace miki kai kuke azarta kanka ban da ya kuke azarta ba kaga sai ajin ne sai yana da yana da bayabi sauransa in har bid'ar mutum ta kai shi amma har game da shi'a shi'a wannan lamarin shi yana da girma tsaye da gaske lamarin shi yana da girma tsaye da gaske musamman ma kasancewar al'amarin shi wato yana fitowa tsarara sama da masarara ina fitowa tsarara sun ya zo ya ɗauki a zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama masa addini ko a jinka addini ne ma dama zai samu kuma ka za a za a da ke kasa ta mu'amala da sai ta ce abubakar radiyallahu anhu shi yake da annabi kuma ka ka tafi tare ka abin ka tare kuna hawa mota tare shi yana da hana Allah ko kana radiyallahu anhu sai ka dan ko da ta yi ta wannan bai kamata kai mu'amala da shi ba ba ba da wani amfani akwai bambanci tsakanin akidar qur'aniyyuna da mu'tazilawa na tawari da shi'a da kadariya ta ta ta ce biyar haka ko ai wani wani wannan kuma aiki ce ta cinye lokacin a qur'aniyyin ai a kira ce ta kana kanan nan masu cewa kawai shi da qur'ani ya ce aiki ba ruwan su da hadisi ballan sa ba sauran littafin malamai su kawai qur'ani kuma fa jahilai ne zalla hatta abin da qur'ani yake faɗa ba larabcin da suke fahimta ba ba ta jahilai ne waɗannan wato har ma ka ce kai kuna da wani lokaci kan wani lokaci ba ai kana saba ka lafanta lokaci a wannan wata jilawa suna da suka fara aure cewa majalisin alhassan al-basri wanda muka faɗa sun fara aiko a cikin da cikin daga mutum bayan abin nan fasiki a ko kuma mutumin da yayi babban zunubi yayi aikata kabira suka ce za a bayyana da shi a wuce ina jin sai magana da wannan to da kuma kowa sufofin Allah na ɗaukakin sarki da yin kayi da shi da cewa kawai sufofin Allah gaba ɗaya ba abin nan sunayen Allah gaba ɗaya ba ka nuna sufofi sunaye ne saboda haka al-kabir ba ya nuna al-kubra al-kabir ba ya nuna al-kan da abubuwa masu faɗi su ne mai tagula suna gabatar da hankalin su akan masu suna cewa hankali shi ne kan gaba ko abin da ya amince da shi sannan za a karɓa daga cikin masu a yawan al-qur'ani ne ko ba ko ko hadisi ne kawari su ne da suka yi suka kawaye ga shugabanni su ɗauki makami kuma suna suna da aiki da kafin ta dukkan wanda yake da kabira duk wanda ya aikata kabira babban zunubi su suna kafin ta sun yi tarayya da mutazila a nan kusan mutazila wajen wani bangare ne na kawari ta shi a kuma wannan tana ganin su ta abubuwan da suke sayi nan a kadariya su ne da mutazila su ne masu tsoro a kaddara cewa ubangiji abinda yake faruwa babu wani ilimi sabisi na ubangiji za mu zai tafi a cikin karatun alwasiyatul kubra akwai inda ibnu taymiya ya magana su za ta fito su ne wani kuma ya tambaya kuke tana yarinya ta aure wani kuma ya hana ta azumi har ta tsufa to in ta zo tana nadama ya za ta yi sai ta tsufa zuwa ga Allah da yawan kuma aikin da'a wanda za ta iya yi a cikin wannan yanayi na ta tsufa magana abin da ya wuce kan ba ra'ayin ta tsufa rana ba da yawan ta ayyukan alheri sadaka na tulfulu karatun Qur'ani duk wani aikin alheri ya zama ta yawaita don su zama sun cike maka gurbi da kuma yawan tuba da iki gifari kan abin da ya gabata. A'a, eh za su ci gaba in gaba a cikin gurbi a ce kuma ita duk ba su iya ba. Ya ta yi ne ta ba su ne ba. To shi kenan kuma don sai laifi ko abin ya bi ta haka. ثم قال لا تقصد ولا مثل أجرم لكن بواها بركة بقى وتتوقع ولا بنسلي بقى بنسلم تابع وأنت في السبع mutumin da ya tashi da daga saboda gudun kada ya rasa sallar jam'i a sallar asibahi sai ya wuce mana ya je masallaci aka yi sallar tare da shi saboda kawai ya rasa saboda kawai ya sami jam'i da halatta yake nuna saboda ya sami jam'i da halatta yake nuna ko ba ya sallah ba ya ba kawai ba ko ba ya ci saboda haka ko ya yanka in ya sami jam'i na adiraktin ka san da ya ta cikin ka a wani ganar ka ce shi ke nan sai nuna don ya sami jam'i ibnu soma wani wanda ya kafa wata daula da ake kira daulatul muwahhidin wanda shi ne suka shigo da al'ariyanci al-maghrib al-arabi irin kuma roƙa har aka aryan ko su zo mana kasan mata hannun mutanen mutanen magrib shi ibn somar irin tarbiyyar da yawa almajiransa duk wanda ya rasa sanan wanda ya rasa rasa a ɗaya a cikin sallar jam'i su bulala goma saboda haka idan an yi an samu sallah kowa zai ta kokari ya ba alwala don ya samu sallar nan a tarbiyyar nan duka hudu wani ma ya ga cewa abin zai kuɗi mata ya kan je sallar ba ba amma tarbiyyar su ta zama ta ba da wata natija mara kyau mutum ta ba da kyakkyawan natija ina ga tambayin suna zuwa su da muka ɗauka a nan akwai wani ɗan uwa wani bayan Allah wanda ya yi alkawari bayan jawabin da aka yi a wancan satin ya cewa ko a samu wasu cikin masu halartar karatu ko kuma yin sa karatu a cikin kafofin watsa labarai an samu wani ɗan uwa ya buga min yawa ya ce shi ya ɗauki nauyin sawa a fm ta kasa ya faɗa min sunan shi ba wurin al'asiya al'asiya ɗin nan masu tsoron Allah ba ka san a kan muna fatan Allah ya yawaita mana irin Allah ya sa mana zukata zukata wato ba mu masu irin wannan zukata wanda su kiyarta zuciyar su wajen ɗaukaka addinin Allah wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin hadisi Abdullahi ɗan Mas'ud da Imam Bukhari ورأيت أن يقول لا حسد إلا فتنة رجل أعطاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل أعطاه الله القرآن يقوم به آناء الليل والنهار النبي صلى الله عليه وسلم يقول باب حسد وحسد متعلقة بسيطة متعلقة mutumin da Allah ya ba shi dukiya kuma ya tsora shi a kan ciyar da dukiyarsa saka dukiyarsa cikin abin da ke na gaskiya to muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya aikin wannan mutum cikin mizanin aikin sa na gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci shi albarkaci zuriyarsa albarkaci dukiyarsa Allah maɗaukakin sarki ya kaɗe masa dukkan wasu bana aiki Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon koyi da irin sa Allah maɗaukakin sarki ya yi mana su a cikin al'umma ga lokutan da za a sa a cikin FM ta kasuna a sabon karatu wato za a sa ranar laraba sa biyu na rana zuwa ɗaya na rana sannan a maimaita rana asabar uku na rana zuwa hudu na rana wato kun ga awa ɗaya ɗaya ke nan to Allah na ɗaukakin sarki da sata na alƙairi sannan kuma duba da cewa jarabawa ta fi a jami'a in kami malaman jami'a su da a hakuri za a tafi hutu ni ma zan tafi saboda haka insha Allah bayan wata ta za a dawo abin nan biyu ga watan Afril biyu ga watan Afrilu za a dawo karatu to talatar wannan dawo yadda za a yi sabon karatu insha Allah su kuma masu fm za su ci gaba da sa karatu sukan da aka riga aka yi ni karatu suka yana zuwa shi ne na bakwai kaga za a yi sati bakwai kenan ana sawa الله مدد في سلسي وباب داسيات وباب بندكتر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه